نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام babin da yake bayanin cewa mutum zai ɗauki harma tufar da za ta zamo ihramisa za a rina ta da zafaran kuwar nau'o'i ne guda biyu na turare قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المهرم ثوبا مسبوغا بزعفران أو ورس يتي منزو الله يا يهني يا هنا mutum ya ɗauki har iraminsa wacce aka rina da zafaran kowarsu wa ƙala ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa mallam ya jidna alaini duk wanda bai samu takalma guda biyu ba da zai saka falyal bas khuffaini to ya sa khuffi guda biyu wal yaqta'ahuma asfala min al ka'bayn ya yanki tsawon su ya je kasa da idon sawu guda biyu وانا كرسي سوس او سمكينا قال وحدثني عن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث يحدث عبد الله بن عمر يحدث عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى على طلحه ابن عبيد الله ثوبا مسبوغا سيدنا عمر يا talhatu ibn ubaidillahi ya sa tufan da aka rina da waras ko zafaran wa huwa muhrimun halin kasancewarsa ko yana cikin ihrami faqala umar sai sayyidina umar ya ce ma hadha thawbul masbuq ya talha khalifa ne amma yace ya talha ya ga abin da yake ganin kuskure ne amma ba faɗa ya ce ma haza saubul masbuk ya talha wai me kenan me ya wannan tufar kuma ya kai talha akwai girmama ko ba girmamawa da faɗa ya masa ko da nasiha da nasiha ya masa faƙala sai shi talha ya kada baki ya ce ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minina inna ma huwa madaru ai wannan ba za'afaran ba ne ba warsu ba ne tabo ne da baya shi a ciki wani abu ne aka hada aka shafa aka yi wannan adon da shi faƙala umar sai umar ya ce saboda abin da aka hana ɗin sai ka ɗauko wani abu daban mai kama da shi sai ka yi amma ba shi ba ne ba an ce karka sa gwal sai ka ɗauko abin da ba gwal ba amma ruwan zinariya kai zobe da shi in an ganka ya za yi za a zarge ka ko tunda an hana shi a ce gashi yana sa a zoben zinariya sai ka yi mutane bayani to sai sayid na umar ce to maimakon a yi haka a je cikin bayani a daina mana a canza mana ba sai a huta ba menene wannan ya talha ya ce ya amiral mumini na madar ba za'afaran ba ne ba warsa ba ne amma duk da shi sai ce masa me faƙala umar sai sayid na umar ce innakum ayyuhar rahatu a'immatun yuqtadi bikum an-nas ai ku malamai ne da mutane ke koyi da ku an fahimci sai na umar ku falau anna rajulan jahilan ra'a hadha thawb laqala inna talha ibn ubaydillah qad kana yalbasu thiyab al-musabbaga fil ihram yace ku fa malamai ne mutane na koyi da ku yanzu wanda bai sani ba in ya ga ce ce a ga talab ibn ubaydillah ma yana yi yana yin abin da aka hana to ya halatta kenan ya zama halal kenan ko to shi a samu kuskure a cikin shari'a sanadiyan aikinka kai kuma ka san ba abin da aka hana bane kai abin da kai ba haram bane a shar'anci amma yana da kama da abin da aka haramta mafhum an fahimci wannan mas'alar ko لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإهرام سيتي فلا تلبسوا أيها الرات شيئا من هذه الثياب المصبغة سبو ده حكا kada ku dinka sa irin waɗannan rigunan da aka rina su ko rinin da aka haramta ko rinin da zai kama da wanda aka haramta an ga yadda ta'alimi yadda ake ilmantarwa kenan ko matsala kenan ta faru ga khalifa ga talha bin ubaidillah almajirinsa ko almajirinsa ko kuwa cikin jama'arsa da ya ga gyara ya aka gyara yace ya talha me wannan kuma yace ai kaza kaza kaza ne yace to ai ku malamai ne da ake koyi da ku in an ga kun yi abu za a yi koyi to shi yasa kai ne kasancewa wannan abin da kai ba ba wanda ya haramta bane amma wanda bai sani ba in ya gani ya zai dauka zai dauka ce ce atu ga talha ma yana yi balle mu ko dai ya dauka tunda kai kana yi ya halatta kenan dan ya san bai halatta ba za ka yi ba ko kuwa ce to shi ma zai koyi da kai an ga yadda mas'alar ta wuce ta shiga ko eh eh to shine cikin mas'alolin da muke bayani kenan jiya lokaci ya kore an fahimta eh wannan matsala da ake gani rayuwar da ake gani ta rikice haka ba yanzu ta fara rikicewa ba fa tun farkon rayuwa tun habila da kabila aka fara zub da jini aka fara yin kaza aka fara yin kaza ba haka bane ba to amma matsaloli guda biyu suka suka wahal da mutane matsala ta farko in rayuwa ta rikicewa Allah ke aikowa zababbu ake cirewa Allahu alamu aisu yaj'alu risalatahu to yanzu al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama manzon Allah shine cikamakin annabawa ƙarshen manzannai bayan manzon Allah ba la nabiyya ba'adi da annabawa ne daga dawanau zuwa abin nan kofar ruwa za ga ko annabi da ke kula da wajen daga waje kaza sai ga ko annabi da ke kula da su saboda kowa yana nan yanda yake ba wanda ya sa abin da wani ke ci to yanzu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce shine cikamakin annabawa al'ummar su ne karshen al'ummamu da al'ummai da za a da za a tashi alkiyama a kansu to shi yasa wannan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai ci gaba har ana da kasa to shi yasa ba za a aiko wani annabi bayan manzon Allah ba to suwa za su dauki wannan sakon suwa ne ne sahabbai sun ɗauka sun iya sun ɗauka ko ba su iya ba sun yi daidai ko ba su yi daidai ba bayan sahabbai suwa suka ɗauka sun yi iya ko ba su iya ba bayan tabi'ai bayan tabi'u tabi aka zo kansu imam malik asrul a'imma kenan shi ake cewa asrul a'imma imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal bin shaybani lays bin sa'ad bin abdullah bin wahab bin abdurrahman bin al-qasim ga sunan ahnaf da hanabila ga sunan manya manyan malamai da yawa mazhabobi sun fi 40 fa ba guda hudu bane mazhabobi sun fi 40 duk sun buye ne a cikin littattafai Allah ya daga waɗannan guda hudu da kake gani akwai mazhabobin da ba su gaza waɗannan malamai ba amma Allah bai ba su ɗaukaka irin waɗannan ba ke suka yi to rayuwa sai tana tafiya tana ja da baya sai aka zo aka samu wani lokaci suwa ke ɗauke da sako suwa ke ɗauke da amanan da manzon Allah ya bari to wani irin malamai wani irin malamai kai ka ba su sunan kace malamai wani irin malamai eh hal rabbaniyuna ne ko dunyawiyuna dunyawiyuna an fahimta akwai killa waɗanda akwai killa waɗanda suke ba duniya gabansu lahira ce gabansu a yada addinin addinin Allah a yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya tabbatar da haka har abna da kasa za a samu mutanen kwarai har abada akwai mutane na kwarai an fahimta to daga nan matsala ta rikici aka rasa ina gaskiya take suwa ne ne ke yi da gaskiya suwa ne ne kaza da kaza da kaza amma kowa malami ne kowa zai karatu ya zai karantar kowa yana zazzare kowa yana yi dai kamar da gaske ke ba haka bane ba to matsala ta farko ke ta ɗaya ke matsala ta biyu wannan duniyar da kake gani yanzu an kai ta inda kamata ya yi ma mutum ya manta da imanin shi ya manta da addini saboda kirkire-kirkire an kirkiro kaza an kawo kaza ba fa- ba wanda ya taba zuwa ya ce maka ka ajiye alkur'ani ka fa ka kula da wayarka ko talabijin ɗinka kai da kanka in karanta izifi dai ka gaji kana neman kai me ka ajiye in ka ɗauki wayarka fa in ka kama talabijin fa zuwa aka yi aka ɗaure ka aka ce ka yi wannan ya aka yi kawata maka aka yi don ko shaidan kansa ranar lahira ba ba- tilasta shaidan ya ɗauko wuka da bindiga ya ɗauko ya ce ka yi kaza zai ta- zai tsaya ne ya yi hutuba wa qala shaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq fa akhlaftum wa wa'adtukum ka gani ko وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم س- ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني أبن كنيا كنا إني كفرت بما إني كفرت بما أشركتموني to she aka kirkiro abubuwa cikin rayuwa yanzu sun isa su sa mutum ya manta da addini ko ya manta da imani dalili su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mas'ala ta kai ta kawo ina ake zuwa a samu sanyin zuciya sanyin rai sallah yana ake yi kofar gidanka ake yi masallaci yanzu kuma ana sallame sallah ya ake yi ka gani ko tun kafin a sallame to ai sallah ba ta yi ba kenan kaga zuciyar ta fita kowa ya rasa nutsuwa wannan nutsuwa kadai in za ka ɗaure kanka daga yau ka ce sai ka saman ma kanka yadda ya kamata sai ya ɗau lokaci za ka ci nasara amma sai ya ɗauki lokaci sai kuma ka yi kamar kana yi sallar da suke yi su samu nutsuwa a warware matsala ita kake gudu yanzu allah allah kake yi kaga an sallame sallah ana sallame sallah akwai shaidanu da ke bakin suna kiran mutane to sa'an nan kuma abinda aka ce ka yi bayan ka gama sallah ɗin tasbihi ce tasbihi ɗin shi ke tsarkake mana zukatanmu ina ma nan tasbihi ina ma nan tasbihi mutum ya fada ruwa me yake yi saboda me saboda ya kwaci kansa kada ya halaka ko yana wanke datti jikinsa to haka tasbihi yake kana tsarkake jikinka daga zunubai kana yin yadda zaka kwaci zuciyar ranka zaka kwaci kanka zaka kwaci ra- ranka to amma shaidan bai ce ma karkai ba sai ya zo maimakon ce subhanallahi subhanallahi ka kalli yatsar kowa in an sallabi sallah ya ake yi subhanallahi harufa nawa ne a subhana harufa shida amma guda uku ka- da kyar za ka samu uku don Allah in kayi su miliyan kayi abin da aka ce ka yi ba kai abin da ka ce in kana so ka gwada daga yau kana so ka dawo da kanka a cikin nutsuwa nutsuwa din da aka rasa ita inda aka rasa komai kenan inda aka rasa komai kenan in Allah ya baka nutsuwa ko da kaɗan ne za ka yi mamakin rayuwar mutane kana kallo to waɗannan ina za su ina suke gudu zuwa za ka neman kuɗi ne za ka neman abinci ne wanda kake gudun shi ɗin nan Allah a cikin masallaci ɗin in ka je can ma sai ya ga dama ya baka ko kwacewa za ka yi kwacewa za ka yi to ya kake fada da shi a ɗakin shi kana gudun shi kai ka je ɗakin ka ce biya maka bukatarka ya ba daɗi ko da daɗi ko ba daɗi ko to ga an rasa an rasa da suwa ke matsala ta biyu kenan matsala ta uku babu shari'a ba wanda zai yi abu a ce azartar da shari'a a kai shi in kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da ƙarfi ko kana da siyasa sai kai abin da ka ga dama ba abin da zai faru to me kuma zai hana mutum ya yi abin da ranshi ke so saboda ya san ba abin da za a yi mishi ya fi karfin shari'a a kulla wannan a kulla wannan a ce an ya gama ya fi an san akwai laifi an yi laifi amma wanda ya laifi ya fi karfin a kama shi da laifin ko ya saye ku ko yadda za ku kama shi da laifin shi kenan sai ya fita ba abin da ya mishi zafi to me zai hana shi yayi to shi yasa kaga rayuwar ta kai inda ta kai halin da ake ciki amma Allah madaukakin sarki yana nuna ma duniya duk baki daya shi ya halicci halittarsa shi ya saukar da addinin shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk wa'annan abubuwan da ake yi na a hana ka yin addini a hana ka kula a hana ka natsuwa a hana ka komai da komai sai rayuwa ta kai inda ta kai sai talaka wanda ba shi da cin yau da gobe sai tashi ya hau mimbari Allahu akbar Allahu akbar wai da kenan eh ina mana Allah mai girma ma'ana ku duk wani Allahu akbar min kulli kabiri duk wani wanda yake ji da shi babba ne Allah na sama da shi duk wani taro da ake duk wani mikin da ake aikin banza ne ko hayya ala sala hayya ala sala wanda ya tashi yana kiran sallah din watakila ba shi da abincin da zai ci amma dole sai an yi to ba Allahu akbar shine ke da dama ba ko la ilaha illallah kalmar da ba sa so din muhammadun rasulullah da ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai a ce me ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan ce hayya ala sala duk wannan taro da kuke da mitin da kuke da mai rubuce rubuce da kuke kuna bata lokacin ku ne ba za ku taba cimma nasara ba ba za a taba fin karfin Allah ba Kano ana da asar wani wurin ana magarba wani wurin ana isha wani wurin ana asuba wani wurin ana azahar wani wurin haka duniya za ta yi ta yi awa ashirin da hudu kasa ba za ta rasa wanda zai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba abin da ba a shirya ba a kakkashi wanda za a kashe a shirya duk abin da za a shirya amma gashi nan kullum duk inda ka je masallaci an cika ana sallah ba ga sallah ana yi ba an daina yin sallah dai an daina yin azumi ne eh kalli sallah ka gani da kuɗi zaka biya ka je umra ko haji a je a cika makil ba wai jin daɗi kake ba aiki kake tukuru ka gaji amma sai ka je kayi banda Allah ya isa wannan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna an fahimta to shi yasa kai ko anfusakum wa ahlikum nara kai ka yi ƙoƙari ka dawo da kanka a cikin nutsuwa ka shiryar da gidanka a samu nutsuwa ka shiryar da kaza a samu nutsuwa to shi kenan tafiya tana tafiya kenan amma addinin Allah kai ka isa ka kare addinin Allah ka isa ka kare kanka ma balle addinin Allah abinda aka ce ka bayyana ma mutane kawai ka bayyana ma mutane abinda aka ce ayi Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya ga dama wanda Allah bai ga dama ya ce shi kenan an fahimta to an san me rikitar da rayuwar duniya yanzu ko waɗanda Allah ya aiko manzannai ne bayan manzannai sahabbai da tabi'ai to al'amari sai zo yana kasa yana kasa yana kasa sai aka zo kowa shi ma malamin addini ne kowa zai lakca kowa zai karatu kowa zai menene da menene to balle babban fitina kuma da ta samu kafofin wasa labarai talabijin da rediyo da kowa kowa yana son a ji shi ko a gan shi sai yaya eh eh sai mai shi ma sai je yana karatu yake karatu yake to waɗanda ke kallon shi ko suke jin shi tun da hukuma tun da akwai ga sarakuna ga gwamnati ga komai da komai tun da an ba kowa an ba shi dama ya yi karatu cikin rediyo ko cikin talabijin ko ai daidai ne malami ne daidai ke yi in shirme ma ya yi za su ɗauka su yi aiki da shi to ya za ka yi da waɗannan ya za a magance waɗannan to kaga yadda matsalolin suka zo ke an fahimta to shi sa sai ka fara gyara na farawa ne daga gida daga kanka ko daga kaina daga kaina da kanka da mai da mai da mai to za mu fara daga yau za mu fara daga yau ina malikiya 'yan kasuwa ina yan boko ina yan menene da menene wallahi tallahi gaskiyan al'amarin kenan kai kana bacci ka san abin da ake shiryawa baka san abin da baka san abin da ake shirya baka san abin da ake shirya ba sai da ka zo ga an kawo hari an kakkashe an kawo kaza kaza an ga manzo Allah ya bada labarin duk zan zo suna yin waɗannan amma wannan zuciyar taka da basu isa su mallake ta ba za ka yi tilasta ma mutum ya ce eh ya yarda da abu amma zahiri za ka yi tilasta ma zuciyarsa ta gamsu zuciya sai Allah ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإهرام فلا تلبسوا أيها الرهة شيئا من هذه الثياب المصبغة عم فهمت؟ طيب قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المصفرات المشبعات أكتي أسماء بنت أبي بكر تاكا سنتيتنا ساتفدى المعصفرات وإن أكذرنا سدى جاجا أبو بوا المشبعات سوني وإن لا ينقل سبقها وإن سكيسا أن أكرنا amma rinan ko da gumi ko ya ba zai narke ba ba zai naso ba ba zai abubuwa ba wahiyar mahurimatu alhalin kasance wata tana ihrami laisa fi ha za'afaran babu za'afaran a ciki hala ya haya su ila malikun an saubin masahu tibun an tambayi imamu malik dangane da tufar da aka shafa masa turare sun mazahaba min hurihu tib da aka fesa masa turare din turaren ya yi ƙanshi har ƙanshin ya ƙare hali yuhramu fihi za a yi shiga ihrami a cikin wannan tufa wa qala na'am yace eh ma lam yakun fihi sibabu sibabu za'faran aw wars matukan ba a rina shi da za'faran da wars to wannan mas'alar imam malik ya karbe ta za ka ga zamu zo muna muna tafiya yana tsanantawa malamai suka ce kafin mutum ya dau ihrami zai yi wanka ya shafa turare sai maliki imam malik ce matukan turaren zai ta kanshi har zuwa karshen aikin hajji ba zai saka ba sai wanda karshen shi karshen shi kare babu lubsil muhrimi al mintaqa mai ihrami zai daura balt zai daura balt a kugunsa ya sa kudinsa ya kiyaye kar kudin ya zo ya fadi قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة إيش عبد الله بن عمر ينا كرها تونا على المهرم لم يدم إحرامي قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المهرم تحت ثيابه ويم إحرامي زي دوراني كركشن تفسع أنه لا بأس بذلك يتي باب كومي إنما جعلت iza ja'ala tarafaiha jami'an suyuran wai in yasa balt yana da gefe nawa guda biyu to in ya zama da gefen nan gefen nan fata ce fatu ne aka za aka za a ja wannan a ja wannan a kulla su yace babu laifi ya akidu ba'dha ila ba'd qala yahya qala malik wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika abin da na fi so kenan cikin abubuwan da na jiyo ba abin da aka faɗa kaɗai ba kenan babu tahmiril muhrim wajhahu babin da ya zo na wanda ya shiga ihrami zai rufe fuskarsa ga mace ma da aka ce za ta yi ihramin ta fuska take aka ce kada su rufe fuskar to namiji in bukata ta kama ya rufe fuskarsa me ke hukuncin ihraminsa قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافسة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج وإياك سيدنا عثمان بالعرج ونورين هنيا مكة يغطي وجهه وهو محرم yana rufe fuskarsa alhalin kasancewa yana ihrami sai a ce ya gan shi ya rufe fuskarsa yaya saboda wata larura ko yana bacci ba za a rufe kai ba to amma kana cikin bacci sai ka rufe fuskarka kana farka ka ja sai a ce ihrami ka bai ba a a wannan babu laifi a cikin قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المهرم sai ce ai abin da kake gani daga habanka wajen geminka zuwa kewayen nan suna cikin kai ne sun shafi kai ne in ya zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-uznani min ar-ra'si tayyib az-zaqal aula bi an yakuna min ar-ra'si min al-uznani saboda kunne na baya da wannan ba shikenan ba yace ai suna tare da kai ne kuma an ce kada ya rufe kansa to shi yasa mutum kada ya rufe kansa kenan ko sai dai in larura haka ta kai fala yukhammiruhu al-muhrim kada mutum ya rufe fuskarsa saboda fuska tana cikin kai قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واخد ابن عبد الله دنسا يموت سيما سلكفني ومات بالجهفة محرما يا موت دقا جوفة الحال كسن شوى يناتي إيران وخمر رأسه ووجهه سيرفع فسكا سدكنسا وقال لولا أنا حرم لطيبناه yace ba dan muna cikin ihrami bane da mun fesa masa turare tumana ya yana turare bai halatta ba in mutum ya dauki ihrami to ya aka ya rufe masa fuskarta da kan fuskarsa da kansa nace ai in mutum ya riga ya mutu kuma aiki ya kare kenan ko قال وقال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا wai ai mutum sai yana sai yana cikin rayuwa yake aiki fa idza mata faqadin faqadin qada al-amalu in ya mutu ai aikin ya kare an fahimta an fahimta abinda imam malik ke nufi anan eh قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يجي لا تنتقب المرأة المحرمة مجي من إهرامي كد تساني كابي ولا تلبس القفازين كد تساسا فرحنو ma'ana ihramin mace a fuskarta yake da kuma tafukarta guda biyu shi yasa ka ta rufe su inda take rufe su fuskarta shine in suna tafiya za su hadu da maza sai su jawo su rufe fuskar su in suka wuce sai su daga to duk inda kaje an ce mace ta rufe fuskarta da larura ce ta sa ana cikin ihrami fa ana cikin tafiya in za su hadu da maza saboda kada namiji ya ga fuskarta she ta saki abin nikabinta in suka wuce inda maza suke she su daga wannan ya hana ya hana ihrami bai hana ba kamar yadda nan Aisha ta faɗa mafhum قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات mun kasance muna rufe fusakenmu fuskanmu a lokacin da muke a ihrami wa nahanu ma asma bint abi bakr as-siddiq mu kuma muna tare da asma'u yar abubakar as-siddiq tace muna rufe fuskanmu to abinda aka fassara wannan shine in za a hadu da maza sai su rufe fuskar su ba sa son a gansu in suka wuce sai su daga sai su fitar babu ma ja'a fi tibi fil hajj babin da ya zo na fesa turare a cikin aikin hajji قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهرامه قبل أن يحرمه ta ce ni ke shafa ma manzon Allah turare in zai tau harama wali hillihi qabla an ya tufa bil bait da kuma in ya zo kafin ya tawafil ifada ni ke shafa masa turare to wannan kalmar sai da malamai suka yi ta fama a kanta tun da lokacin da take cewa tana shafa masa turare din ai lokacin bai halatta a shafa turare ba kafin a shiga ihrami za a shafa amma ana cikin ihrami kafin tawafil ifada saboda amma in aka yi ayyuka nawa ne ranar sallah ayyuka nawa ne eh uku ne ya mun karanta wannan ko ina duk in littafin da mun karanta jifa da da da tawafi da me ba su kenan ba eh yanka ba hadaya daban ai ma'ana lokacin da ka zo da ihrami din ranar sallah ayyuka uku ne in kai ɗaya to ya halatta maka sauran abubuwa sai dai mutum ba zai sa da mata musa ba sai ya yi mai eh sai ya yi tsawafi lifada yaushe ake karanta wayan abubuwa aikin haji kuma an manta قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهم بحنين وان بلارب قوي يزو جمع الله صلى الله عليه وسلم منزو الله ينا حنين وعلى الاعرابي قميص وان بلارب يا ساريغا وبه اثر صفرة akwai alaman jaja a jikin shi kamar an rina rigan ko an fisa masa turare mai yawa faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni ahlaltu bi umrati yace ni na dauko umra ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kaifa ta'muruni an asna'a me kake son nayi wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inza qamisaka yace ka cire rigar wa ghsil hadhihi sufratu anka ka wanke wannan turaren da ke jikinka rini waf'al fi umratika ma taf'alu fi hajj fi hajjika abinda za ka yi cikin aikin hajji shi za ka yi cikin umra ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba ga abinda za ka yi ga abinda za ka yi an fahimta ya zama da karatuttukan da aka yi kullum bacewa suke yi kullum tafiya suke yi kullum bacewa suke yi to yaushe za mu je mu cimma manufar mu ke tare da cewa ba karamin wahala ake ba saboda a samu wannan ɗazu dab da a tara sallah kun san ne ba ta ɗauke wuta ba wanda ya sani ko kun sani nepa ta ɗauke wuta ana ɗaukewa sola ta kama aiki haka aka hada ana ɗauke wuta ba za ka sanya ba sai ta kama aiki shi yasa na tambaye su me yasa ba a kunna ko ta kasa ɗauka ne da can mun taɓa yin sola muka ta shan wahala aka yi na gargajiya lokal yanzu da muka tashi da cewa aka yi za a yi hayaniya wannan surutai maganganu mene da mene aka je aka yi abin da bai kai mu ko ina bai lalace abu dan kaɗan aka yi to yanzu sai muka ce muna son mu yi abin da zai ɗauki komai cikin azumi a yi tarawihi a yi tahajjudi a yi kiyam a yi komai da komai kamfani ya kawo mana bil ya kawo mana bil miliyan biyar da dubu ɗari nawa ne matakai uku ne akwai na miliyan uku da dubu ɗari takwas kusan miliyan hudu na ce ba ma son cikin azumi a ce a kashe bangare daya a kunna bangare daya a kashe bangare daya a wayannan sallah suke yi wannan ma sallah suke yi don me za a kunna mawancan fankoki wannan a kashe musu sai aka ce to sa a upgrade shi zuwa miliyan biyar in ana son babban sai miliyan takwas gashi ana kashe ma komai kudi wasan kwaikwayo ba kudi ake kashe musu ba komai kashe musu kudi ake yi kai da kake kaskantar da wulakantar da naka shi ne yake zama juna don miliyan biyar da dubu ɗari nawa aka yi miliyan biyar da dubu ɗari nawa aka yi kamfanin manajan wanda ke aboki ne an saba mai son addini ne yanzu sauran kuɗin shi kaɗan ne za a cika mishi an biya an wuce miliyan uku an kai miliyan uku amma ba wanda ya sani sai ɗaga to a fada masallaci wani ce ai wannan ka fada musu gudu za su yi ma imamu maliki muwattan ma za su je su ko su su je fara wane gashi kaza kaza kaza wane ce sai ya zo su ce ina gida na ce ga gidan ka ce wannan fa yace dakin Allah ne to mu yi magana ana wannan dakin wane ne yace dakin Allah ne yanzu sai ka sa sola gidanka da haske ɗakin Allah ba haske wani ma ce masa nayi me ya haƙƙi makoci aka makoci ce ya kyautata masa ce to gidanka kusa da ɗakin Allah ne gidanka kuma akwai zona ga ɗakin Allah cikin duhu kai za ka yadda Allah na kallon gidanka da sola ɗakinsa da duhu za ku shi za ku daidaita da Allah kuwa za ku shirya rashin natsuwa ne duk shi ke kawo mana wayannan wallahi ga ɗakin Allah ne kowa ya ce ai ɗakin Allah ne duk duniyan nan da da kyale-kyale da ke ciki inda Allah ke kallo kenan ko fili ka shata ko dan dallan lemu ne ko dan sallan lemu ko dan sai da lemu ne sai da abinci ne ba hauce sai a shata waje a ce masallaci wanda ya kawo ruwa ayi alwala dakin Allah nan Allah ke kallo duk abin da kuke gyara din kuke bata maka ku lokaci wata rana ya zama mai haba'an mansura shi aka samu kamfani mai sun yi aiki mai kyau babban aiki yana sama babban aiki suka yi amma miliyan biyar da dubu ɗari da wani abu ne haka na ce to kai injiniya mutum ko dai zama injiniya ko injin miya injiniya shine wanda zai gyara ɗakin allah injin miya kuma shine wanda zai zo neman kuɗi ya yi abin shagun kaga wannan contract ne tsakaninka da mai ɗakin nan ɗakin wane ne ɗakin allah ne kace contract ne tsakaninka da shi mu hakkinka za mu baka abin da ke ciki za ka yi ɗan hakuri ana a baka an bayar kamar su biyu ko su uku yanzu abin da ya saura saura ka kaɗan ne ba shi akwai rai raguwa da za a bashi a ce in ka yi da kyau yana kallon ka zai samu albarka a cikin rayuwarka in kuma ka yi da neman kudi yana kallon ka shi za ka koma gare kana roka wata rana ya kare ka ko ya ba ya yi ma ya yi ma ba haka ba ne ba ana sallah mai sallah kowa zai gudu zaka gudu zaka gudu dakin Allah ka je dakin ka roke shi shi ya shaurara ma ga shi rayuwa wallahi miliyan biyar da dubu ɗari nawa aka yi aka saka ba wanda ya sani wani kawo taimako wani kawo to a faɗa masallaci ba nace masallaci ya ce a sai a yi ta terere da ni a ji a ce ana ku mutum zai kawo dubu goma wannan solar na mun ba da taimako mun bayar gashi har yanzu an ki sakawa ya ba da dubu goma cikin miliyan goma ba haka ake yi ba a ce a a saka za a gama a cikin mutunci aka yi mawa da magana ce a za a taimako cewa wannan ɗakin ina ne ce ɗakin Allah ne to ga abin da ɗakin Allah ke bukata alkawari ne tsakaninka da shi ba abin da ya min zafi ba a daura mutum ba wa isa ya fito na fito da Allah ba wanda isa ya fito na fito da Allah an fahimta to a faɗa musu masallaci mana na ce duk wanda kake gani din nan zai iya sa riga mai tsada mota mai kyau wayan dubu ɗari uku wayan duk wayan na abubuwa ne masu sauki amma aka ce a gyara ɗakin Allah mawatan masu yaji a je a ajiye ta nesa a aje mawata nesa ba sai bayan shekara biyu a tuna da mawata ba haka bane ba gashi an yi an gama an gama lokacin dab da mu fito an ɗauke ne fa ba wanda ya sani sai dai ga kwan ya ɗan haka kaɗan ya harba kaɗan ya tashi shi ke ne miliyan biyar da dubu ɗari ba wanda ya sani mutane wannan kawo taimako wannan kawo taimako wannan kawo taimako eh Allah saka da alheri addinin musulunci addinin addu'a ne kawai addu'a ne da me aiki aiki gidanka ko makarantarka ko masallacinka ba addu'a kake yi ba tashi kake ka cire kuɗi kai ba haka bane ba amma saboda muka ce ga azumi zuwa cikin azumi ana shan wahala man diesel man kaza to mutum kuma ya zo ibada da dare shi a ce mishi ba za ku na fitila ba ko shi a ce masa ya tafi kare ya zauna ibada an zo tahajjudi an zo kiyamun laili an zo sallar asham kowa yana so yi ibada sai a ce ba hali mutum a ce kai ta yi cikin zafi oho kowa gidan shi kuma da fanka ka zo ka yi sallah a kunna maka fitila a kunna maka fanka ka yi ibada yadda kake so ka koma gida abin da ake so ke eh a to itikafi tun da aka ce a dakata ai ba ba da izini ba kuma tun da aka ce a dakatar da itikafi ai ba ba da izini ba iya abin da za ka faɗa kenan za a yi itikafi za a fara itikafi itikafin nan me yake haifar man kwamitin masallaci wahala da kashe kuɗi wahala da kashe kuɗi don mun ɗau alkawari duk abin duk dafa wannan sama min duk AC na bar ana sassaka duk AC ne na ce yadda muke yi a madina haka za a yi su a nan to amma kana da AC ba ka da nefa ya za ka yi an kunna AC minti goma sha biyar an ɗauke nefa AC kashi sai ya gaji ya mutu ba haka bane ba sai aka dakatar da AC to amma fanka da haske kuma a kasa mu ba mu saba rayuwa ba mu saba rayuwa cikin duhu ba fa duk makarantunmu da muka yi karatu masallatan saudiya duk in ka je wutar lantarki sai ka duk wanda ya je wanda ya je Madina ko Makka ko minista ne ko gwamna ne muna kallon su wallahi yanda ka san ba gidaje haka yake kallo wani sai kasa ka yace wannan ba su da nefa ne da sun je da daddare an tashi sha kowa na gudu zai je sa wayar sai caji aka ce ai nan ba ba ba za a dauke duk sa da ka zo caji a za ka yana Allah Allah ya saka ya caji kara dauke wuta kaga minista kaga gwamna ya zo Madina yana ta kallo kaman ba gidaje yayi za a yi kuma kuna kallo me ya hana kuma kuma da kasan ku haka eh me ya hana wannan ya ce son zuciya wannan ya ce zalunci wannan ya ce mai rowa a ina ma na rowa a har yanzu ba kusan me ya sa ba ya sa abinda baka san sababin shi ba ba za ka iya magance shi ba wai mai ce ka ce ka dauki miliyan da ya kai ma sai ce ai sai dai a daina karatu wata kwamiti tun da nake ni ban taba yadda ban taba imani da kwamiti ba abin da aka ga zai dace yi a kana kafa kwamiti ka lalata al'amari wanda kwamiti ya taba miƙe kowa mamaki ya ce wannan masallacin da kwamiti aka kafa ba inda za ai ba ai muna da kwamiti zan da aka zo mai martaba sarki a roba ya roye Allah ya sai zo ya sa foundation aka yana juyawa kabiru kudu Allah ya masa albarka ya ce mala yanzu duk kowa zai guje ya guje bar ni da kai kadai kuma haka kowa sai da ya guje bar ni da shi kadai har aka gama masallacin wa zai je neman kudi wa zai ba ta lokacin shi ma yanzu yana kallo sai da aka gama kakaf kowa wani kamfani aka ba kwangilin nan wani kamfani suka yi aiki kamfanin faransa ne kamfanin ce kabiru kulu ne ya yi ni da shi muka yi wannan tun daga foundation har wanda kake yi akwai mutane masu nema akwai masu taimakawa akwai masu taimakawa to amma suna shakka suna tsoro suna shakka suna tsoro wanda zai ba ta yanzu abin da yake malamai ya kamata malamai malamai da ko muna malamai ne abin da ya kamata su sani shi kano na da wani na da ban mamaki duk wani dan kasuwa ko dan siyasan da ya baka miliyan daya ka je ka gina masallaci ko makaranta sai ya zagayo ya ga inda aikin yake sai ya zagayo kuma ya duba kada ka taba tsammani wai ya tafi kenan sai ya bincike ka sai ya bincike ka akwai wani attajiri mai kudi haruna hangu alhaji haruna hangu allah ya kara masa lafiya ya zo ɗorai zai ce ya zo ya bada taimako za a yi aiki a wata rana sai zo ya dauko da muka yana gani haka ya kama kirjin shi yace malam da haka ake aiki ai da mun gama da an gama yi ma addinin musulunci aiki kana in ka ba da miliyan biyar sai ka zo ka tarda aikin miliyan goma in ka ba da miliyan goma sai ka zo ka tarda aikin miliyan ashirin ana yi kuma gadan gadan kai kanka dukkan sun san hanyar sun san gini kowa ya yi gini za ka zo inda ka ga aikin za ka zo ka tarar da aikin da ka ga ana yi kai da kanka kasa ya ninka abin da ka bayar so biyu ko so ce da haka ake yi ma addinin musulunci da tuni an gaima ya an gama yi ma addinin musulunci aiki da an yi an gama akwai masu son yi amma za ka bada kudin aje wani aje ya karba ya kashe ko aje a zauna ya zama wurin farauta kaza kaza kaza kaza ya za a yi in aka yi a yi aiki shikenan aiki ake so a yi aiki duk wanda ya zo ya gani akwai wanda duk magarbashe sun zo sun zagaya sun duba masu yin yasin da masu yin menene da menene duk muna ganin su duk muna alhamdulillah ba ma jin shakkan kowa ba a tsoron kowa duk abin da kake ba gaskiya bane wallahi ba za ka ci nasara ba kowa sai da mamaki wannan unguwan baya take ba wucewa ake ka buga da aka shigo yaushe aka yi wannan wuri kamar daukowa aka yi daga wani wuri aka zo aka aiki aiki ake ba ba ba wasanni yan kuɗi ya kare a tsaya yanzu karfe biyar ku ana samun kuɗi yanzu za a yi magana kabiru gobe ma'aikata zuwa kama yi ina za ka da kuɗi me za ka yi da su ba abin da za ka yi da su sai aiki to in kai aiki shine zaka jirayi sakamako ranar lahira shine zaka jirayi sakamako ranar lahira amma kwamiti so nawa ana kafa kwamiti so nawa ana fara duk kowa ya ce ba inda aka taba gama kwamiti aka yi aiki aka gama kamar yadda darul hadis ta yi duk in an shi a shekara ashirin ba gama ba ba haka bane ba to malam a fada a masallaci mana nashi masallaci sai an gama sai dai su gani ba wai su ji ba gani za su yi dab da ko fito sallah ne ba ta ɗauke wuta ba wanda ya sani fanka na aiki ne ba ta da ba sola a ce aje a tada inji masu inji su ce ai ana bin ku dubu hamsin dubu tamanin dubu ɗari to ya za ka yi kuma ɗakin allah sai a daina kowa na sa riga mai kyau ya hau mota aikin Allah sai a daina? sai shi kenan aikin Allah yana maka wuya ka yi aikin ka ke yi in ka tashi aikin ka ya zo ya tasgare ya fi karfin ka ruwa kake komawa to me yasa kake mishi aikin shi me yasa me ya hada kai mishi aikin shi ina malikawa yan boko ina malikawa yan kasuwa da yan siyasa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم